طيب تزام جي أقوال العلماء في القرآن ومن حفظ لنا عن ومن حفظ لنا عنه أنه قال كلام الله عز وجل ليس بمخلوق يتعلق بما سبق نعم
أحسن الله إليكم وشكر الله قول العلماء في القرآن ومن حفظ لنا عنه أنه قال القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق قال سمعت أبي رحمه الله تعالى وسأله عبد الله بن عمر المعروف بمشكدانة عن القرآن فقال كلام الله عز وجل وليس بمخلوق سمعت أبي رحمه الله تعالى مرة أخرى سئل عن القرآن فقال كلام الله عز وجل ليس بمخلوق ولا تخاصموا ولا تجالسوا من يخاصم حدثني أبو جعفر بن إشكاب قال سمعت أبي وهو الحسين بن إبراهيم بن إشكاب ما لا أحصي يقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق ومن قال هو مخلوق فهو كافر حدثنا أبو الحسن بن عطار ابن العطار قال سمعت عاصم بن علي علي بن عاصم يقول القرآن كلام الله عز وجل وأبواه قال ليس بمخلوق قال أبو الحسن سمعت هارون الفروي هارون هارون الفروي يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق حدثني أبو الحسن بن العطار قال قال سمعت عبد الوهاب بن الحكم الوراق يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق حدثني أبو الحسن بن العطار قال سمعت سفيان بن وقيع يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق قال أبو عبد الرحمن نحن كتبنا الصدر وقرأنا عليه قال أبو عبد الرحمن yace zancen malamai game da alkur'ani da kuma abin da aka ruwaito mana aka ciyayo mana shi daga waɗannan malamai dangane da cewa alkur'ani maganar Allah ne laisa bi makhluq ba halitta bane shi sai ya faro daga mahaifin shi mai gidan shi malamin shi yace wa sa'alahu abdullahi ibn umar al-ma'ruf bi mushkudana mushkudana ya tambayi al-imam ahmad wanda mushkudana al-umawi maulahum ne sadukun lakin fihi tashayyu'un yasir bi rijali muslimin wa abi dawud يا تنبيا الإمام أحمد عن القرآن فقال كلام الله عز وجل وليس بمخلوق منغا وليس بمخلوق كما عند مكشا بيان أداب أسند شيبا صدر الأمة زمن صحابي سنة سوى القرآن كلام الله كوي أما دقا بايا قرشان زمن تابعي ko tabi'u tabi'in da aka samu wanda suka fara cewa alqur'anu makhluq to yanzu dole sai aka tursasu zuwa ga kore wannan shubuha sai a ce alqur'anu kalamullah sannan kuma sai a ce walaysa bi makhluqin ba makhluqi ne ba walaysa bi makhluqin martani ne marji raddi ne ga masu cewa makhluqi yace ya ji baban shi ba so daya ba tunda an ruwaito daga abdullahi yace da abin da nace an qala abi yace sami'tuhu anhu ghayra marra duk riwaya da kaji nayi daga babana ba so daya na ji ta ba gane ku yace ya ji baban shi ba so ɗaya ba su ila anil qur'ani an tambaye shi game da alqur'ani fa qala kalamullahi azza wa jalla laysa bi makhluq wa la tukhasimu wa la tujalisu man yukhasimu kuma kar ku gaddama kar ku zauna da masu gaddama kar ka mai da addinin ka cece ku ce da gaddama za mu je asar akan haka duk wanda ya mai da addinin shi wato ko da yaushe zai tattauna ko da yaushe zai yi muƙabala ko kasura ko aksarar tanakula daga yana ta canza sheka yau ka ji shi can gobe ka ji shi can ya ta tsilla tsilla a cikin manhaji sau da yawan munazara da yawan muƙabala da mutane ta ana yin ta ne bi qadari haja da gwargwadon bukata mun ji bayani na al'ajuri cikin shari'a yayi dogon bayani kan ana tattauna musamman in shugaba ne yayi umarni wani dan bid'a aka ce ku zo wannan mutumin ya ce kaza kun ce kaza a zo a zauna a tsiye shi to wannan sai ka ji wanda Imam Ahmad baya so baya so haka nan aka sa shi sai da ya tattauna da Ibn Abi Du'ad in Ibn Abi Du'ad ya magana Ahmad ya kyale shi ma sai khalifa ya ce mai ba me zaka amsa mai sannan sai ya ba shi amsa an gane ku أبو جعفر بن إشكاب يتياجب بنشي وهو الحسين بن إبراهيم بن إشكاب ما لا أحسي يتياجب سوء بابا يرقفوس ويجي يقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق ومن قال هو مخلوق فهو كافر أبو الحسن بن العطار يتياج عاصم بن علي بن عاصم الواسطي كان أنه ضعيف جدا يقول القرآن كلام الله عز وجل وأراه قال ليس بمخلوق إن زمان ما سيدي يكارا دا شوى ليس بمخلوق وأن دا ما دولا يكارا دا هكا shi wannan majhulul hal wato da'ifun jiddan ne lakin laysa min manqulihi innama kalamuhu min maqalihi أبو الحسن يتي وسمعت, وسمعت هارون الفروي يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق يقرأ هي الرواية لدى أبو الحسن بن العطار يتي ياجع عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراب من دولنا يناتكم من خاصة أصحاب الإمام أحمد قال ابن أحمد رحمة الله تعالى عليهما يناتي القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق أبو الحسن العطار يتياج سفيان ابن وكيع يناتي القرآن كلام الله وليس بمخلوق سفيان ابن وكيع ينادى روني أنجدا وكيع بن الجراح ينادى روني آه لكن أنا روني شبا مثلا بن تند رواية شبا يي labari ne ya bayar game da aqida ta musulman farko Abu Abdurrahman Imam Abdullah rahmatullahi ta'ala alayhi ce nahnu katabna as-sadra wa qara'na alayhi wato ainihin yana nufin mun karanta sadra wato na wannan risala kenan mun karanta farkon wannan risala kuma mun karanta mushi mun karanta mushi shi abin da ya ruwaito daga ainihin wato abul hasan ibn al-attar din kenan daga sufyan ibn waki' na'am أحسن الله إليكم قال أبو عبد الرحمن وكان قال لنا الشيخ اذهبوا بهذا الكتاب إلى بهذا الكتاب إلى أبي علي بن يحيى بن to wancan sadr din da yake nufi shine na wannan sakon da aka aika su da shi na'am أحسن الله إليكم وكان هو الرسول فاقرؤوه عليه فإن أمركم أن تنقصوا منه شيئا فأنقصوا له وإن زاد شيئا فردوه إلي حتى أعرف ذلك فقرأته عليه فقال يحتاج أن يزال فيه دعاء للخليفة فإنه يسوي ذلك فسرنا فيه هذا الدعاء كتب عبيد الله بن يحيى بن خاقان بن خاقان إلى أبي إلى أبي يخبره أن أمير المؤمنين أتاه الله بقاءه يعني المتوكل أمرني أن أكتب إليك أسألك عن أمر القرآن لا مسألة امتحان ولكن مسألة ولكن مسألة مسألة معرفة وبصيرة وأملى علي أبي إلى أبي إلى عبيد الله بن يحيى أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته فقد كتبت إليك رضي الله عنك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين أيده الله من أمر القرآن بما حضرني وإني أسأل الله عز وجل أن يديم توفيق أمير المؤمنين أعزه الله وتأيده فقد كان الناس في الخوف من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه ينغمسون فيه حتى أفقت حتى أفقت الخلافة إلى أمير المؤمنين أيده حتى أفضل أحسن الله لكم حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين أيده الله عز وجل فنفى الله تعالى بأمير المؤمنين عزه الله كل بدعة وجل عن الناس كل, كل ما كانوا فيه من الذل وزيغ المحادث فصرف الله عز وجل ذلك كله وذهب به لأمير المؤمنين أعزه الله ونصره ووقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما ودعوا ودعوا الله عز وجل لأمير المؤمنين ودعوا الله ودعوا الله عز وجل لأمير المؤمنين أحسن الله إليكم فأسأل, فأسأل الله تعالى أن أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين علام الله عزه وأن يزيد في نيته ويعينه على من هو عليه قال أبي وقد ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك يوقع الشك في قلوبكم نعم نعم طيب أبو عبد الرحمن المصنف رحمه الله يكي وكان قال لنا الشيخ يعني أباه babana ya gaya mana cewa idhabu bi hadha alkitabi ila abi ali ibn yahya ibn khaqan ku tafi da wannan littafin zuwa ga ibn khaqan wanda shi ra'isul khalifa rasulul khalifa dan aikin khalifa na wancan lokacin wa kana huwa rasul ya kasance shine dan aike faqra'u faqra'uhu alayhi ku karanta risalar a gaban shi kun ga asali shi dan aike baya bude abin da aka aike shi da shi sai ya kai shi ma asali in an bashi zai kai mawa khalifa to amma shi al-Imam Ahmad tunda bai saba shiga gurin masu mulki ba kar a je cikin rubutun nashi an samu matsala kun ga yadda salaf ke kulawa da sha'anin hukama sha'anin wato hukam haka yace in kun je gurin rasul din ku bude ku karanta ya duba da kyau ya gani in akwai abin da za a gyara a gyara so da a lokacin wato matsala ta zo karshe ne shi wannan khalifan ya yadda da cewa abin da iyayen shi suka mutu suka suka tafi akai ba daidai bane na cewa alqawlu bi khalqil qur'an yanzu zai dawo kan aqida ta ahlus sunna wal jamaa zaka kaga wannan lallaba shi za a yi a samu wato a ƙara jawo shi ya tabbatar da wannan sunna ta ta yaɗu cikin al'umma faqra'uhu alayhi fa in amarakum an tunqisu minhu shay'an fanqisu lahu in yi umarni da cewa ku rage wani abu cikin rubutun ku rage wa in zada shay'an to kun ga matsala ta ilimi in ko ya ƙara wani abu farudduhu ilayya hatta a'rifa zalika ku kawo min takarda in ga menene ya ƙara amma in ragi ne babu matsala kawai a rage shi ya san irin rubutun da ya yi amma in ƙari ne a kawo in gani menene aka ƙara a ciki da wannan kenan ya halatta a yi talhisin littafi amma bai halatta ka zo cikin matanin littafi ka ƙara wani abu ba in kana da wani ƙari yi shi a hashiya ina fata an gano wani sai ce hatta arifa zalika fa qara'atuhu alayhi inji abdullahi yace sai na karanta mawa shi ibnu khaqan فقال يحتاج أن يزاد فيه دعاء للخليفة kagani ko yace ya kamata a ƙara a ƙara da yima shugaba addu'a shi ma ibnu khaqatin ahlus sunna da tan muqas yayi to yanzu tun daga san imamu ahmad tun da su ne a imma na ahlus sunna yanzu bari shawarar shi take amfani sai ce ku ƙara yima wa shugaba addu'a irin su afala allah baqa'ahu da sauransu da shugaba na san a ce Allah ya tsawaita kwanan shi san mulki da daɗi sunna ne eh ibn al-qayyim ya tattauna mas'alar cikin zadul ma'ad inda an ruwaito daga magabata da yawa eh na'am eh eh Allah sai Allahu akbar eh yace a ƙara da yamma shugaba addu'a fa innahu yusarru zalika domin hakan na mai daɗi fa zidna fihi hadha ad-du'a sai muka ƙara wannan addu'ar a ciki كتب عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى أبي يخبره sai Ubaidullahi ibn Khaqan ya rubuta sako zuwa ga babana zuwa ga Imam Ahmad yana bashi labari anna amiral mu'minina atala Allahu baqa'a kun gani ko yani al-mutawakkil ina nufin al-khalifa al-mutawakkil wanda shi al-mutawakkil wato ainihin al-mutawakkilu ala Allah ibn Muhammad al-mu'tasim billah ibn Harun ar-Rashid inan kaga shi dan gidan al-mu'tasim da shi kuma al-mu'tasim dan uwa ne ga al-wasir ko shi kuma wato ainihin da ne ga al-ma'mun saboda haka waɗannan ukun gaba ɗaya sun tafi akan aqida ta khalqul qur'an al-mutawakkil da ya hau duk da shi ma al-wasir mun ji cewa wato ainihin ya sauka daga ra'ayin daga ƙarshe mun karanta cikin shari'a lokacin da wani dattijo aka zo da shi a gaban ibn abi du'ad ya kure ibn abi du'ad ya gaggaya mai magana ne ne yace mai ya fa innaka akhna ibn akhna ko wani abu makamancin haka lakhna ibn lakhna yace kai wawa ne dan wawa in dai baka yarda da kaza da kaza da kaza har khalifa yayi ta dariya an gane ko saboda haka sai yace amarani an aktuba ilaika as'alaka an amril qur'an ya umarce ni in rubuta sako in aika maka in tambaye ka game da matsala ta alqur'ani mai girma la mas'alata imtihan ba wai jaraba ka muka zo yi ba mun zo neman haske ne kenan ba irin tambayoyin su ma'amun ba shi wannan tambaya ce ta wato istibsar walakin mas'alata ma'rifatin wa basira tambaya ce ta muna neman sani muna so mu ƙara haske a cikin addinin Allahu akbar Abdullahi yace wa amla alayya abi ila Ubaidillah ibn Yahya baba na yi mun shibce yana faɗa ina rubutawa shine imla'i na kaimawa Ubaidullah ibn Yahya ibn Khaqan wanda shi wazirin khalifa ne cewa ahsanallahu aqibataka ya abul hasan fil umuri kulliha Allah ya kyautata ƙarshenka ya kai abul hasan a cikin dukkan al'amura wa dafa'a anka makariha ad-dunya wal akhirah bi rahmatih Allah ya tunkuɗe maka duk wani abin da baka so duniya da lahira da rahmar shi faqad katabtu ilayka radiyallahu anka billadhi sa'ala anhu amirul mu'minin gashi ina rubuta maka Allah ya yarda da kai radiyallahu anka nan addu'a ne ba tabbatarwa ba ba irin ta sahabbai ba ko su sahabbai in kai ce radiyallahu anhu tabbatar mai kake yi tunda kafin ka faɗa Allah ya yarda da shi sai ce billadhi ta'ala anhu amirul mu'minina ayyadahu Allah min amri alquran game da abin da amirul mu'minina ya tambaya akan shi Allah ya karfafe shi akan gaskiya game da lamarin qur'ani bima hadarani zan baka labarin abin da yazo min ne ba yana wani bincike ba wa inni as'alullaha azza wa jalla an yudima tawfiqa amiril mu'minina a'azzahu Allah wa ta'ayidahu ko ayyadahu a'azzahu Allah wa wa ta'ayidahu nako wa ta'ayyadahu a hashiya ya kawo muku wannan wata ayyidahu a hashiya ya kawo wata ayyadahu to yace wa inni as'alullaha azza wa jalla an yudima tawfiqa amiril mu'minina a'azzahu Allah wa ta'ala ina roƙon Allah mai girma da daukaka ya dawwamar da datar wanda yake mawa amirul mu'minina Allah ya ƙara mai izza wa ta'ayidahu ya dawwamar da ƙarfafa wanda yake mushi faqad kana an-nasu fi khawdin min al-batili mutane sun kasance cikin kutsawa cikin abin da yake shirme ne waqtilafin shadidin da sabani mai tsawo yaghtamisuna fihi suna yin nutsu a cikin sa hatta afdatil khilafatu ila amiril mu'minina ayyadahu Allah azza wa jalla haka ake ta fama da wannan matsalar har sai da khalifanci ya iso zuwa ga amirul mu'minin al-mutawakkil Allah ya kara mishi daraja fa nafa Allah ta'ala bi amiril mu'minin a'azzahu Allah kull bid'a Allah ya kore duk wata bid'a sakamakon amirul mu'minin da sababin sa Allah ta'ala ya kara mishi izza wanjala 'anil nas kullu ma kanu fihi min az-zull wa dhiq al-mahabis duk abin da yake damun mutane na kunci da tsananin dauri ya koru ya kwaranyu daga mutane fasarafa Allah azza wa jalla zalika kulla Allah ya karkatar ya ture dukkan wannan wa zahaba bihi bi amiril mu'minina Allah ya tafiyar da wannan damuwar sababin wannan shugaba amirul mu'minin a'azzahu Allah wa nasara Allah ta'ala ya kara mai izza ya kara mishi nasara ko a'azza Allah nasara Imam Ahmad sun sha wahala akwai abokin shi ɗaya wanda a hanya ma ya mutu an ɗaɗɗaure su an ɗaura su cikin buhu an rataya su saman abun hawa sun ana gudu da su suna bugun duwatsu da wane ne wancan a hanya ya mutu an sha ana dukan shi tun ana lissafin bulala kaza har ya suma ma a ta bugun shi a haka bugun ya farfado da shi a kai shi cikin gida wanda yake mai duhu haske ma baya shiga a haka daidai ya ta kwatance yana sallah ya ta kirdari yana sallah wa waqa'a dhalika min almuslimin mawqi'an 'azima hakan ya wato ainihin zamanto abu mai girma a gurin musulmai ya ya zamanto musu abu mai girma wa da'u wa da'u Allah 'azza wa jalla li amiril mu'minin sun roƙa ma amiril mu'minin Allah sun mai addu'a ta alheri فأسأل الله تعالى أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء إنا روقان الله يكرب دوة الدعاء تقريد أكي مواوى النشوغبا وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين أدام الله عزة وأن يزيد في نيته ويعينه على ما هو عليه إنا روقان الله يكارك أرففش أكن أبن ديكي أكنش وأن رسالة تتبت لك الإمام أحمد kaga mafarin kenan da wannan damuwa ta zo ƙarshe zancen mihina ya zo ƙarshe daga nan fa sai asrul tadwin asrul tadwin sunna ya fara anan ne su abdullahi tunda sun samu dama akai ta rubuce rubuce almajiran al-imam ahmad almajiran shafi'i su muzani su wane ne har zuwa kan su tabari da suka yi sarihus sunna duk a wannan lokacin su khallal duk suka yi ta rubuce rubuce har almajiransu daga baya su ibnu batta almajiransu su al'ajuri a haka abin ya taho hakan zuwa su wato shekul islam ibnu taymiya kaga ba karamin alheri ne Allah ya zartar ba albarkacin wannan shugaba kuma ce da sababin wannan shugaba Allah ya kara mishi rahama وسيتي قال أبي وقد ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض ذكر دليلي تهنا ينخوبي سكن القرآن كما تتوسى بأسينا فدن أبن ليك داما درأي سكن القرآن مجرم يتي أرويتو لك ابن عباس cewa la tadribu kitaballahi azza wa jalla ba'dahu bi ba'd kar ku dinga dukan tashin littafin Allah da tashi ku kawo aya ku ce waccan ta saba mata ku kawo kaza fa inna dhalika yuqi'u shakka fi qulubikum hakan zai sanya shakka a cikin zukatan asar din nan duk da bai tabbata ba ibnu abi shayba ya fitar da shi cikin al-musannaf al-qasim ibnu sallam cikin fadailul qur'an wato al-khallal cikin as-sunna amma akwai lais ibn abi sulaim a cikin isnadin shi huwa da'ifun min qibal hifzi na'am
وقد ذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان نفرهم كانوا بانتباه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم الم يقل الله عز وجل كذا قال فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكانما قتل في وجهه الأمة فقال أبي هذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا إنكم لستم مما مما هاهنا في شيء انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه وروي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مراء في القران مكره وروي عن ابي جهيم رضي الله عنه رجل رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تماروا في القران فان فان مراء فيه فضل وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل فجعل عمر يساله عن الناس فقال يا امير المؤمنين قد قرا القران بكم كذا وكذا قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما فقلت والله ما احب ان أي ما احب ان ان يتسارعوا يومهم هذا بالقران هذه المسارعه قال فزبرني فزبرني عمر رضي الله عنه ثم قال مه فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا فبينما أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال أجب أجب فقال أجب أمير أمير المؤمنين فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني فأخذ بيدي فخلى بي فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا فقلت يا أمير المؤمنين متى يتسارع هذه المسارعة يحتق ومتى ما يحتق يختصم ومتى ما يختصم يختلف ومتى ما يختلف يقتتل قال لله أبوك إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها قال أبي وروي عن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل وروي عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم لن ترجعوا الى الله عز وجل بشيء افضل مما خرج منه يعني القران وروي عن ابي امامه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقرب العباد الى الله عز وجل بمثل ما خرج منه يعني القران وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال جردوا القران ولا ولا تكتبوا فيه شيئا الا كلام الله عز وجل.
نعم. yace wa qad dhukira an abdullah ibn amr radiyallahu anhum anna nafaran kanu julusan bi babin nabiy sallallahu alaihi wasallam to wasu jama'a sun kasance a kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ba'dhum sai wasu daga cikin su suka ce alam yaqulillahu azza wa jalla kaza ashe ba Allah ya ce kaza ba qala fa sami'a dhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja nabu da yaji haka ya fito ka annama fuqi'a fi wajhi habbur rumman sai ka ce an fasa wato ainihin kwallon rumman a fuskar shi wato ya yi jajawar tun da jani fuskar shi ta yi ja alamar yana cikin fushi dama ya kasance idan kafa ba shi marrat aina ko idan shi yakan yi ja wa ala sautuhu wa shadda ghadab daga alamar in yi fushi ne yake shiga wannan yanayi fa qala sai yace abi hadha umirtum da wannan aka umarce ku an tadribu kitaballahi azza wa jalla ba'dahu bi ba'd cewa alam yakul illahu kaza ba wai annabi yana musu sukar suna yin istishhadi da qur'ani ba a suna kawowa ne wanda ya ce a to ai Allah ya ce kaza kuma a guri kaza suna nema su sanya ayoyin kamar akwai cin karo a tsakaninsu suna neman tashabu إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا kadai dama abin da ya halakar da al'ummun da suka gabace ku suka bata to irin wannan innakum lastum mimma hahuna fi shay'in to yace ku fa ba ku cikin irin wannan abubuwan wato ku wannan al'umma Allah ya tsare ku ya kare ku bai umarce ku da haka ba unzuru allazi umirtum bihi fa'malu bihi ku kalla abin da aka yi muku umarni da shi ku yi aiki da shi wanzuru allazi nuhitum anhu fantahu an abinda aka hana ku ku nazarin shi ko ainihin wato nisance shi annan imam ahmad ya fitar da shi da isnadi hasan an ruwaito daga abu huraira malam yace an nabi sallallahu alaihi wasallam qala mira'un fil qur'ani kufr gaddama cikin alqur'ani kafirci ne jayayya cikin alqur'ani ina cikin ahmad abu dawuda ibnu abi shayba da sauransu وروي عن أبي جهيم أرويت دقى أبو جهيم رجل من من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي رويت حديث وتؤانهم عدم المرور بين يدي المصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تماروا في القرآن كركوا قدم أتكن القرآن فإن مراء فيه كفر ومن قدم أتكن القرآن كافر من قدم منكرا تأتكن شريعة هكذا ابن بطة ya ambata cikin ibana rahimahumullah cewa ɗayan biyu ko dai gaddama wadda yanzu ya gabata yanzu babu shi wurin abin da ya shafi qira'a ta alqur'ani sai ce qira'ati ahtamu min qira'atika wanda lokacin sayyidina Usman aka magance wannan matsala ta hanyar wato ainihin kone duka nusakh waɗanda suka saba ma wannan ar-rasm al-Uthmani da yanzu ake amfani da shi ko kuma ya zama to mira'i na hal huwa makhluqun am ghayru makhluq kamar yadda al-khattabi ya ambata cikin ma'alimus sunan sharhi na Abu Dawud gaddama kan cewa qur'ani halitta ne gaddama kan cewa shin yanzu za a ce imanin mutum halitta ne da kaza da kaza irin wannan masail da jabariya da ainihin wato jahamiya suka kirkiro a cikin al'umma wannan yin su kufurun ne da annahu ko da ya zama kafirci ne in mutum yace al-qur'anu khalqun ne ba ba ba kalamullah ba ko kuma ya zama hanya ce da za ta kai zuwa ga kafircin abubuwan da sahabbai ba su tambaya a kansu ba ka zo kana tambayoyi a cikinsu mukhrijin min al-milla wanda yace wato ainihin makhluqun wanda yace qur'ani makhluq ne to kaga wannan kafirci ne da ke fitarwa daga musulunci amma in abu ne da zai bayu zuwa ga ya kai ga hakan to kaga wannan karamin kafirci ne da annahu wasila ila al-kufr wannan riwaya ita ma ta Abu Juhaym tana cikin musnad Abdullah bin Mas'ud yace qadima ala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rajulan wani mutum ya zo gurin Sayyidina Umar fa ja'ala Umar yas'aluhu 'an an-nas Umar yana tambayin shi game da mutane ya suwana ya suwana fa qala ya amir al-mu'minin qad qara'a al-qur'ana minhum kaza wa kaza ay cikin su wana da wana sun haddace Qur'ani qala ibn Abbas fa qultu wallahi ma uhibbu an yatasara'u yawmahum hadha fil Qur'ani hadhihi al-musara'a ibn Abbas yace wallahi ni dai a irin waɗannan lokaci bana so in ga mutane na irin wannan gaggawan haddace Qur'ani قال فزبرني عمر رضي الله عنه سي عمر يمن تاوى شنو كيتوا يا زبري ني سيدنا عمر يمن تاوى ثم قال مه يتي بري وانطلقت الى منزلي نتفي جدانا مكتئبا حزينا cikin damuwa cikin bakin ciki fa bai wato yana tunanin an kasa fahimtar shi fa baina ana kadhalika id atani rajulun Allahu akbar ina cikin wannan yanayin na damuwa wani mutum kawai ya zo mun fa qala ajib amiral mu'minin wato amirul mu'mina kiran ka daka ka amsa shine aji fa kharajtu fa idha huwa bil babi yantaziruni sayyidina umar da kanshi ya biyo abdullahi ibn abbas ya haife shi amma da yake matsala ce ta addini sannan kuma shi ahlul bait cikin ahlul bait yake fa idha huwa bil babi yantaziruni fa akhadha bi yadi fa khala bi ya kama hannuna ya kebance ni da shi cikin mutuntawa jama'a فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا me ka kyamata cikin abin da wancan mutumin ya faɗa ɗazu har ka ce ba ka san ana taurin haddace qur'ani da kaza fa qultu ya amiral mu'minina mata yatasara'u hadhihi al-musara'a duk in ya zamanto mutane suna gaggawar rige-rige irin wannan ta haddace shi yahtaquna kowa zai dinga ganin shi ya fi cancanta inda yanzu gurin limanci ai ahfazuhum lil qur'ani ne ko wa mata ma yahtaquna duk lokacin da mutane kowa yana ganin shi ya fi dacewa ya tasimu to za su yi tagaddama wa mata ma ya tasimu da sun fara yin rikici ya talifu za su yi saɓani wa mata ma ya talifu daga sun fara saɓani tsakaninsu ya fitafilu za su yi ta yaƙi da junansu za su yi ta faɗa da junansu za a yi ta rikici kwana lillahi abuka Allah Allah ya taimaki babanka wana Allah ya taimaki babanka da ya bashi da'irinka yabo ne yayi mawa ibnu abbas in kuntu la aktumu hannasa hatta biha Umar ya ce wallahi wannan matsala ni ma ina jin ta a raina amma bana bayyanawa ba ce tunda ka zo da ita shikenan wato shi ma sai Umar yayi wannan mulahaza amma bai bayyana ba sai da ibnu abbas yayi bayani da wannan athar shi ma ya tabbata yana cikin musannaf na Abdul Razzaq da jami'a na Ma'mar da sauransu yace qala abi wa ruwiya an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'ridu nafsahu 'ala an-nas bil mawqif da Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya bujuro da kanshi zuwa ga mutane a gurin tsayuwa na mausimin aikin hajji lokacin rayuwar Madina rayuwar Makka farkon zuwan musulunci kenan fayaqulu sai yace hal min rajulin yahmiluni ila qaumi shin akwai mutumin da zai dauke ni ya kai ni gurin mutanen shi ma'ana ya hijira zuwa gare su fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi azza wa jalla domin quraishawa sun hana ni in isar da sakon ubangiji na maganar ubangiji na mai girma da daukaka daga alquran kalamullah kenan wa atharun ko hadithun sahihun inda al-imam ahmad abi dawud wa tirmidhi روي عن جبير بن نفير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله, إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ba za ku taɓa komawa zuwa ga Allah da abin da ya fi falala da daraja irin abin da ya fito daga gare shi ba alqur'ani minhu ya'ni takallama bihi subhanahu wa ta'ala wannan asar didda ya zo mursali ne ya zo mursal za mu gan shi can gaba cikin wannan littafi ya fitar da shi ta hanyar abdurrahman ibn mahdi ya ce wa ruwiya an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala jarridu alqur'ana wa la taktubu fihi shay'an illa kalam Allah azza wa jalla ku tsuranta alqur'ani kar ku rubuta komai a cikin shi sai maganar Allah subhanahu wa ta'ala suranta shi ma'ana karka dinga yin ta'aliki cikin alkur'ani mai girma kana ƙara wata fassara da wani kalma da wane ne suna ganin ko suna ba a rubutawa a cikin alkur'ani mai girma amma in a bango ne da babu komi can farkon shi ko can ƙarshen shi ba laifi ba wani za ga cikin safahat din ma yana rubutu cikin tsakanin ayoyin alkur'ani a ba a makur'ani na ba bai shi shi kadai farko hada shi da komi yana cikin girmamawa saboda zancen Allah ba kamar maganar wani ne na'am wannan ya tabbata ainihin wato wannan asar amma dai ya zo cikin wasu isnadodi da rauni kamar cikin ibn abdurrazzaq cikin abdurrazzaq cikin musannaf da ibn abi shayba cikin musannaf dinsa abu dawud cikin kitabul masahif at-tabarani da sauransu amma dai a takaice sahihul ghairi na'am
أحسن الله إليكم قال وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الجهاد وعلى كلام الله عز وجل فضعوه على مواضعه وقال رجل للحسن البصري يا يا أبا سعيد إني إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل وتدبرت ونظرت في عملي كدت أن آيس وينقطب رجائي قال فقال له الحسن إن القرآن كلام الله عز وجل وأعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير فاعمل وأبشر وقال فروة بن نوفل الأشجعي كنت جارا لخباب وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت معه يوما من المسجد وهو آخذ بيدي فقال يا يا هناك تقرب تقرب إلى الله عز تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه وقال رجل الحكم بن عتيبة ما حمل أهل الأهواء على هذا قال الخصومات وقال معاوية بن قرة وكان أبوه ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وهذه الخصومات فإنها تحدث العمل وقال أبو قلابة وكان أسود وكان أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجالس أصحاب الأهواء أو قال أصحاب الخصومات فإني لا آمن أن يتمسكم أن يتمسكم أن يتمسوكم في ضلالاتهم وإذ أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقال يا أبا يا أبا بكر نحدثك بحديث قال لا قال فنف- فنقرأ عليك آي- فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل قال لا لتقومان عني أم لأقومن قال فقام الرجلان فخرجا فقال بعض القوم يا أبا بكر ما كان عليك أن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل فقال محمد بن سيرين إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقل ذلك في قلبي فقال محمد لو أعلم أني أكون مثل الساعة لترك- لتركتهما وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختيانية السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة فولى وهو يقول بيد الله ولا مثل كلمة وقال ابن طاووس مثل له وتكلم رجل من أهل البدع يا غليم قل خذ أسبوع أسبوعيك بأذنيك حتى لا تسمع ما يقول ثم حتى لا تسمع ما يقول ثم قال اشهد اشهد وقال عمر نعم طيب وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن هذا القرآن كلام الله عز وجل فضعوه على مواضعه lalle wannan alqur'anin fa maganar Allah ne mai girma da ɗaukaka ku bar shi a inda yake ku ajiye shi a guraren shi inda Allah ta'ala ya ajiye shi ma'ana wannan hani ne daga tawili kar ku awwala sunaye ko sifofin Allah da ke cikin alqur'ani mai girma a wannan lit- wannan wato ainihin athar wato ainihin yana cikin az-zuhud na Abdullah daga mahaifin shi wanda yana da rauni akwai Rishidiyan ibn Sa'ad a cikin isnadin shi wa huwa da'if min qibal hifdhihi wa qala rajul lil Hasan al-Basri wani mutum ya ce ma al-Hasan al-Basri ya Aba Sa'id wa hiya kunyatu al-Hasan ibn Sa'id آه، الحسن ابن أبي الحسن البصري شي أبو الحسن ɗin suna cewa sunan shi yasa sunan baban shi domin ƙasar basra thiqatun faqihun fadilun mashhurun lakinnahu ma'a imamatihi yudallis yudallis na cikin rijalul sitta ya rasu 110 daidai da shi da Muhammad ibn Sirin shekara ɗaya suka rasu ويتم يا أبا سعيد إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل وتدبرت ونظرت في عملي كدت أن آيت yace wallahi idan na karanta littafin Allah nayi tadabburinsa sai kuma na zo na kalli aikin da nake yi tsorata nake kittu an aisha ina kusa da fidda tsammani ma daga rahmar Allah wa yanqati'a raja'i kaunata ga rahmar Allah fatan da nake da raja'i na ma kusan sai ya yanke قال سيتمي فقال له الحسن إن القرآن كلام الله عز وجل القرآن فما جنر الله وأعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير أيكم باي ديان آدم روني دا غزاوا سكي كك كوتن تزنتن الله دا أيكنك يعني شيء القرآن mai girma duk da yana nufin cewa abubuwan da yake gani na tsoratarwa da girman Allah subhanahu wataala kuma ya tuna da sabon Allah da yake sai ya kusa ya fudda tsammani daga rahmar Allah yace mushi ai littafin Allah maganar Allah ne daga shi cike yake a tumbaɗe yake babu rauni a cikin sa kai kuma dan adam duk dan adam cikin rauni da gazawa yake fa'mal daga kai aiki wa abshir ka kwantar da hankalinka kai fata na alheri karka bari wato bangaren khaufi ya rinjaye a kanka hadawa ake alkhawfu war raja wa yad'unana raghaban wa rahaba in ka tuna girma na azabar Allah to ka tuna fadin rahama shi kuma tuna fadin rahama shi wannan asar shi ma yana da rauni takhrijin shi zai zo ainihin wato a gaba farwata ibn nawfal al-ashja'i wanda mukhtalafun fi suhbatihi wasu na cewa sahabi ne wasu suna cewa a ba sahabi ba ne mukhadurami yana cikin rijalu musulun ya ce kun tujarar li khabbab na kasance makocin khabbab ibn al-arad yana cikin al-mustada'afun min as-sahabati bi makka رضي الله عنهم أجمعين وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت معه يوما من المسجد وهو آخذ بيدي وترنا فتو لغا مسلاتي تاردش ينا ركد هنونا فقال يا هنا أو يا هنا تيتي من يا كي ونن أسلنش معنيش يا هذا هو يا رجل تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت كان يمكو سنشي زواغ ألا مجرما دوكك دا أبن لكك إياوا فإنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامي amma fa ka sani ba za ka taɓa samun kusanci zuwa ga Allah da wani abu da Allah ya fi so ba irin magana shi yana nufin alkur'ani ne girma wa huwa asarun hasanun malam zai fitar da shi a gaba wani mutum ya ce ma alhakam ibn utaiba ma hamala ahlal ahwa'i ala hada wai me yasa in bid'a suke abin da suke yi ne kalal khusumat gaddama ta kai su jayayya rikici cece kuce ka sake kamar da addininka na gardama muawiya ibn qurra ibn iyas ibn hilal al-muzani abu iyas al-basri da yake thiqa min al-thalitha ya rasu 113 rijal al-jama'a wa kana abuhu mimman ata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam baban shi yana cikin wanda suka zo cikin wufud kenan suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan fathu makka yace iyyakum wa hadhihi al-khusumat ka ku da waɗannan gaddaddami da rikice-rikice fa innaha tuhbitul a'mal domin rusa aiki suke kai dalibi ka dukufa gurin karatu da aiki gaddama da jayayya ba ta ka bace da wannan athar sahihi ne ibn batta al-ajuri da sun fitar da shi haka ibn abdul bar cikin jami'u bayan al-ilmi wa fadli abu qilaba wanda shine abdullah ibn zaid al-jarmi da yake basiriyun ne siƙatun fadilun kathirul irsal kathirul irsal al'ijili ya jingina mushi yasiru nasibin ya ce yana da akida ta nasibanci kaɗan haka suna da amma dai abin na da buƙatar nazari abu qilaba rijalil jama'a wa kana adraka ghayra wahidin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu kilaba ya riski da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tujalisu ashabal ahwa'i kar ku zauna da yan bid'a aw qala ashabal khusumati disifasun ahlul bid'i ahlul khusumati ahlul dalalati duka yan bid'a ake ne fa inni la amanu an yaghmisukum fi dalalatihim domin ban samu nutsuwa ba banda amincin cewa za su nutsar da ku cikin bata su ko ba za su nutsar da ku inda zaka zo da dan bid'a to fa kakka samu nutsuwa komai na iya faruwa sanda zai goga ma bid'a baka sani ita bid'a tana cewa kal jarab kamar kazuwa ce eh ne kuke ce ma kazuwa haka nan ne ko aiwa to kamar kazuwa take wani gogan shi kawai zaka yi sai kai ta soshe soshe aw yulabbisu alaikum ba'd ma ta'rifuna ko su burkita muku wasu abubuwa da kuka sani kun sani amma sun burkita muku kawai sai ka rasa ka zo bayani maka kasa so da biris na dan bid'a ya goge ka ya goge ka saka tsakaninka da dan bid'a la misata to wannan wannan ainihin wato asar shi ma ad-darimi ya fitar da shi a sunan kun san cikin sunan sunan din da ya fitar da asar babu kamar darimi eh sunan dari kuma asar na sunna daga magabata nan na Abdullah ibn Abdurrahman ad-Dari ya fitar da shi haka ibn Waddah cikin al-bid'a wan nahyu anha haka al-Firyadi cikin al-Qadar al-Ajuri ash-Shari'a al-Lalakai ibn Batta sun fitar da shi yana da turuk masu yawa na'am yace wa dakhala rajulan min ashabil ahwa'i ala Muhammad ibn Sirin wasu mutum biyu cikin yan bid'a sun shiga gurin Muhammad ibn Sirin Abubakar da yake as-siqatu thabtu babban malamin nan na kasar Basra siqatun thabtun abidun kathirul qadar wanda in yani min kasrati dhabtihi wa hifdhihi la yara riwayata bil ma'na baya ganin halaccin riwaya da ma'ana an kamance ma'anar kawai ka ai karatu mun kamance lafaz da lafazi kawai yanda ka ji saboda naddara Allahu mar'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha kama sami'aha to su Malik su Shu'ba duk suna da wannan ra'ayi ai ko masu halatta riwaya da ma'ana sun kawo dawabit ya zama ka manta ma'anar ta asali kuma ka rike ma'anarta ka mance lafazin na asali ka rike ma'anar shi kuma ka san abin da ibara take bayarwa na ma'ana ka san lugha sosai ayo ibn sirin mun ce ya rasu 110 ko faqala faqala sai suka ce mishi ya ababakari nuhaddithuka bi hadith wani hadisi ne muka zo mu baka wai suna so su tun daga nuqta su da'af nashi tun da shi malamin hadisi gashi mun kawo ma hadisi qala la yace ban bukata qala fa naqra'u alayka ayatan min kitabillahi azza wa jal to aya za mu karanta ma ta alqur'ani mai girma yace yan bid'a tun da dai karatun qur'ani suka gayyace shi ai zai je to shi wannan ba wai gayyata su suka zo ba shi ba shi aka gayyata ba suka ce za su karanta mai hadisi ya ce a za mu karanta ma aya ta ƙur'ani ya ce a ya ce kai lataƙoma ni an ni aula a komanna ko ku tashi ku ban guri ko ni in tashi in ba ku guri duk da gurin shi ne amma lissalama ƙala faƙamar rajulani faƙaraja suka mike suka tafi faƙala ba'adul qawmi wani daga cikin mutanen da ke gurin sai ya ce ya ababakar ma kana alaika an ya ƙara'a ayatan min kitabillahi azza wa jal me zai cutar da kai dan dan bid'a ya karanta aya cikin littafin Allah mai girma da daukaka fa qala muhammad ibn sirin inni khashitu an yaqra'a ayatan alayya fayuhar an yaqra'a ayatan ayatan alayya fayuharrifaniha ina tsoron kasu karanta wata aya ta canza ma'anar da su karkata ta fayakirru zalika fi kalbi wannan karkatar da wannan ta'awilin ya tabbata a zuciyata abinda nake tsoro kenan wai fa ibnu sirin kenan wanda yake imam to kai wani dan titi gurin ko kolan dalibi ka je kana sauraron dan bid'a fa qala muhammadun law a'lamu anni akunu mithla as-sa'ati la taraktuha yace wal la taraktuhuma yace wallahi in koda na san da cewa za su karanta su kare su tafi in ci gaba da zama a yanda nike halina na yanzu ban yadda da yan bid'a ba to wallahi zan rabu da su koda shubha ba za ta shige ni ba shine yake ni koda ba wata shubha da za ta samu ba zan saurare su ba kawai saboda shi kanshi hijran din ma ibada ne ka kaurace mawa mai saban Allah fa ibada ne qurtubi yace to ina ga dan bid'a ina ga dan bid'a karkashin fadin Allah ta'ala wato ainihin idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayr wace indakum idan mithluhum nugura zaka zan irin shi alal aqalli kenan mm eh a hatta yakhudu fi hadithin ghayr tuba ne fa har sai sun tuba sun bar wancan abin da suke haudi ciki na bata sun dawo nan haudu na mujawara ne kawai wannan ba haudi ba ne amma sau da ya mujawaranci wancan a lugha ya akwai wannan ku wurin da ya ce la hasada illa fitnatain ai ta biyan ita ba hasada ba ce amma saboda an makwabtaka ta yi makwabtaka da waccan hasada ta masu aka kira ta hasada hatta ya hudu hatta yarji'u ne yawwa yawwa shine awwa sai sun dawo sannan وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني ونمتن يتم أيوب ابن أبي تميمة السختياني ودشين أيوب ابن كيسان أبو تميمة سننش كيسان واندا متم قصر بصرني ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد من الطبقة الخامسة يا رسول الله ثلاثين دادا يتم يا أبا بكر إن الكنية سعيدة مال منش ابن سيري أسألك عن كلمة ina tambaye ka game da wata fassara min wannan kalmar fa walla sai ya juya ya rabu da shi wa huwa yaqulu bi yadihi la la din ma ba zai jiyar da shi ba da hannu yake mai haka yana ishara cewa ina yawa to dan bid'a ne ya ma ji sautin ka ya ji muryar ka ai ka gatanta shi wala nisfi kalima yake nuna mai ko ba kalma dai ko rabin kalma ba za ka ji daga gare ni ko ba zan saurara daga gare ka ba وقال ابن طاووس لابن لابن له ابن طاووس شنو عبد الله لقد انا يوان كاوش ابن طاووس عبد الله بن طاووس بن كيسان اليمان ابو محمد ثقة فاضل عابد امام ابن امام كان شيما da cikin tabaka ta shida a rasu 132 min rijalil jama'a to sai yake ce ma wani ɗa daga cikin ƴaƴan shi wa takallama rajulun min ahli al-bid'i a lokacin wani mutum cikin ƴan bid'a yayi magana yace ya bunayya adkhil usbu'ayka fi udunayka shigar da yatsunka biyu cikin kunnuwanka toshe kunnanka karka ji wannan goba hatta la tasma'a ma yaqulu thumma qala ushdud ushdud yace ka sa hannu a cikin kunne karka ji me yace da yasa sai yace danna danna kyau ka danne dodon kunnen naka karka ji komi daga cikin zancen wannan dan bid'a haka salaf suke ulaika abai faji'ni bi mithlihim idza jama'atna ya jarirul majami' na'am
أحسن الله إليكم فقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل وقال إبراهيم النخعي إن القوم لم يدخر عنهم شيء خير لهم, خير لهم لفضل, لفضل عندكم وقال الحسن البصري يقول شر داء خالف قلبا يعني الهوى وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا أو قال مبينا قال عبد الله قال أبي رحمه الله تعالى وإنما تركت ذكرا أسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها مما قد علمه أمير المؤمنين قيده الله تعالى لولا ذلك لذكرتها بأسانيدها وقال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وقال عز وجل ألا له الخلق والأمر فأخبر تبارك وتعالى بالخلق ثم قال والأمر فأخبر أن الأمر غير الخلق وقال عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فأخبر تبارك, فأخبر تبارك وتعالى أن القرآن من علمه وقال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين والقرآن من علم الله عز وجل وفي هذه الآيات دليل دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم من العلم هو القرآن لقوله عز وجل ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم هاي وقد روي عن غير واحد مرحبا.
ممن مضى من سلفنا رضي الله عنه Welcome.
أنهم كانوا يقولون القران كلام الله عز وجل وليس بمخلوق وهو الذي اذهب اليه ولست بفاعل كلام ولا ارى الكلام في شيء من هذا الا ما كان في كتاب الله عز وجل او في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن اصحابه رضي الله عنهم او عن التابعين رحمهم الله تعالى رحمهم الله تعالى فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود وإني أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاء أمير المؤمنين وأن يطيل وأن يحفظه وأن يمده منه بمعونة إنه على كل شيء قدير آخر الرسالة حدثني أبي رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أن معاوية يعني بن صالح يعني بن صالح عن العلاء بن الحارث عن يزيد بن عطاء عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم لن ترجعوا الى الله عز وجل بشيء افضل مما خرج منه عن القران قال ابي كذا قال عبد الرحمن حدثني عبد عبيد الله بن عمر القواريري قواريري وابو الربيع الزهراني آه، كلاهما قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن عن عن ابن ابي مليكه قال كان كان عكر- كان عكرمه بن ابي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه وهو يقول كلام ربي كلام ربي عز وجل قال عبيد الله وفي كتابه يعني عن حماد كتاب ربي عز وجل قال عبيد الله فذكرته لبعض أصحابنا فقال كان حماد كان حماد يقولهما جميعا وقال أبو الربيع كتاب ربي كتاب ربي عز وجل حدثني أبي رحمه الله تعالى قال حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يسار عن فروة بن نوفل الأشجعي قال كنت جارا جارا لخ- جارا لخباب فخرجنا يوما من المسجد وهو آخذ بيده فقال يا هناه تقرب إلى الله عز وجل ما استطعت فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه يعني القرآن حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد- عبيدة بن حميد وقال حدثنا سريج قال حدثنا أبو حفص أبو حفص الأباس جميعا عن منصور عن هلال عن فروة عن خباب رضي الله عنه معناه حدث- حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا فليح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن وسعيد بن المسيب وع- وعلقمة بن أبي وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة جميعهم عن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما ظننت ما ل- ما ظننت الله ينزل في شأني وحيا يتلى وأنا أحقر في نفسي وأنا أح- أحقر في نفسي أن أن يتكلم الله بالقرآن في أمري فذكر حديث الإفك حدثني أبو معمر قال حدثنا أبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة وعروة بن عبيد وعروة وعبيد الله وعبيد الله بن عبد الله وعلقمة بن وقاص جميعهم عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا شع- شعرت أن الله عز ما وجل شاء ما شاء أحسن الله إليكم ما شعرت أن الله عز وجل يتكلم في بوحي, بوحيه نعم تمام. عمر بن عبد العزيز ko? To, yace wa qala umar ibn abd al-aziz li khalifati al-adil umar ibn abd al-aziz ibn marwan ibn al-hakam al-umawi amir al-mu'minin mahaifiyar shi ita ce ummu asim bint asim bin umar ibn al-khattab jikan sayyidina umar ne min qibali ummihi ta rasu 101 wanda suna ana kwatanta khilafa shi da al-khilafa rashidiyya al-khalifatu al-adil Allah ya ji kanshi da gaba yace man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat duk wanda ya maida addinin shi karambaran husumomi gharad shine ake ce ma karambara karambara eh, irin an fidda amfanin gona irin kararan nan da ake bari dabbobi na shiga suna kiwo karma eh, wanda suke tsaye wanda suke tsaye to ana koyan seti da su sani to yara ya je da kamshu suna koyan zeti wanda ya mai da addinin shi duk mai husuma zai hare shi duk wata tattaunawa shi zai tare ta duk wata muƙabala da shi za a yi shine ya mai da ta karambara to aksarar tanakula zai yawaita caccanza ra'ayoyi da matsaya yau ya ce kaza gobe ya ce kaza yau ya ce kaza gobe ya ce kaza ina fata an gane ya zama kai komi sai ka yi magana a kai komi sai an ji ta bakinka jira kake kaɗan to yanzu ka ji za ka yi ta tara jiri cikin abubuwa da yawa sau da wani abu baka fahimce shi baka fito kai magana a zarfafi ko raddi ne ba kwatsam ko da wani lokaci a imman naka da kake jingina kanka zuwa gare su ba haka suke ba mutarayyitu na jiddan su rabi' misali Allah ji ɗan shi da gafara wanda shekara 20 rabi' na bashi yana mai nasiha a sirrance kafin ya fito ya sai ya shirin shi ba a ce ba a raddi ba amma ana yin shi ala kawani wa dawabi wani sai ka zo mai raddi kama kanka raddi da ka sani ba wani abin baka fahimce shi ba almuhim a bar waɗanda suke fagen su ne gagar su ce wanda suka san matsalolin kuma suka san mutanen ina fata an gane alal akalli in kana so lalle sai ka yi raddin ka tuntuɓi waɗanda suka san wannan mutum su ƙara baka haske sai yanzu wani sai ga ya zo yana yin raddi a bisa zai zato a tsammani na ma kaza ne ina tunanin ma kaza ne a ba a raddi a haka ka samu tabbas tukunna a martani da zato da tsammani addini ne raddi ba wasa ba ne amma akwai wanda sun mai da shi shi- a neman shuhura idan an ma wancan ɓataccen martani to kai ma abin ama martani ne a samu tarayyufi a samu takabbuci Allah ka tsare mu وقال إبراهيم النخعي إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم لفضل عندكم yace innal qauma na a dan tsallake shi shi da me ne gengede gengede yayi ko a okay kalmar ce sai na gani nan kasa ko bi alahu ko إن القوم لم يدخر عن عنهم شيء إن القوم لا نفن صحابي wanda suka gabata lalle waɗannan sahabbai lam yuddakhar anhum shay'un ba abinda aka boye ba a sakin musu shi ba hubbi alakum wanda aka boye shi aka tanaje shi domin ku gane Hausa ba wani abu wanda aka hana sahabbai shi ko aka ba ku shi li fadlin inda kuma saboda falalar da kuke da ko ba gaskiya ba yanzu mas'alar khalqul qur'an sahabbai ba su ambace ta ba to sai ku dan baya bayan shekara 200 kuka fi su daraja da muhimmanci a gurin Allah ku aka ganar da ku ita su ba a ganar da su ba duk ta bid'a da mutum zai kirkiro sahabbai ba su ba sai a ce mai haka yanzu su sahabbai da ba su yi ba saboda ka fi su daraja ne kai Allah ya haska maka wanda kuma manyan malamai su al-Imam Malik suna cewa wa malam yakun fi zalika al-asr dinan lan yakun al-yawma dinan lan yakun al-yawma dinan duk abin da bai zama addini ba zamanin sahabbai a yau bayan da za a iya zama addini to da su ne khairul qurun khairun nas qarni ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairiya tana cikin su wannan zance ne na Ibrahim an-Nakhai yana cikin manyan malamai Ibrahim ibn Yazid ibn Qais ibn al-Aswad an-Nakhai Abu Imran al-Kufi wanda yake faqihun thiqa illa annahu kana yursilu kathira min rijal al-jama'a da tabaqat al-khamisa ya rasul 96 al-Hasan al-Basri yana cewa sharru du'a'in khalaqa qalba sharru da'in khalaqa qalba bid'a yani al-hawa bid'a ita ce mafi sharrin ciwon da ya shiga cikin zuciya gwara hypertension gwara ciwon koda gwara ciwon hanta gwara ciwon sukari da ciwo na bid'a ana tausayawa mutum yana fama da ciwon koda baka san cewa ya fi dama dama akan dan bid'a ba kare kuwa jarabawa dan bid'a ta fi muni akan jarabawa mai ciwon koda amma da yake bal tubsiruna alhayata dunya وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلمهم بالفتن يتي اتقوا الله معاشر الفقراء معاشر القراء يتي كجزورا الله ومعاشر القراء يا كوتارا مهدتا القرآن وخذوا طريق من كان قبلكم وبهنير وندسك جباتيكم wallahi la in istaqamtum laqad sabaqtum sabaqan ba'ida wallahi har in kuka tsaya kan umarnin Allah da manzansa to hakika kun riga kun yi kuncin kauye nisa kun ketare waɗanda ba su kai ko ba wala in taraktumuhu yaminan wa shimala in ku kuka bar umarnin Allah da na manzo hagu da daman ku kuka kama wata hanyar daban kuka shiga wani dajin daban laqad dalaltum dalalan ba'ida wallahi hakika kun fata fata mai nisa jin kiran ku zai yi wahala aw qala mubina ko kuma cewa yi fata wadda ta kasance bayyanan ibn mubarak ya fitar da wannan asar bal yana cikin sahih al-bukhari qala abdullah qala abi rahimahullahu ta'ala wa inna ma taraktu dhikra al-asani in kan hadisan bidda ya kawo da abin da yasa ka ji ban kawo a tane din ba wai bai rike da shi bane lima taqaddama min al baya min al yamin allati halaftu biha saboda kawai abin da ya gabata na rantsuwar da nayi ne mimma qad alimahu amirul mu'minin ayyadahu Allah ta'ala wannan duk cikin risalar mahaifin yace so da rantsuwar da nayi ne game da abin da amirul mu'minina Allah ya ƙara mushi ƙwazo ya san da cewa laula zalika la zakartu habi asani ba dan haka ba da isnadin su zan ambata wa qala Allah azza wa jalla fi cikin risala wa in ahadun min al mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah idan wani ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi kariya daga gurinka to ka bashi kariya ka bashi amana hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji maganar Allah maganar Allah kaga alqur'ani kenan wa qala azza wa jalla ala lahu alkhalq wal amr ku saurara gare shi halitta take da kuma umarni ko al'amari fa akhbara tabaraka wa ta'ala bil khalq thumma qala wal amru fa akhbara anna al amra ghayru al khalq al amru daban al khalq daban وقال الله عز وجل الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله مي رحمة يا يا أينهم واتوكو يد القرآن يا هل الشيطان أدم شيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمه البيان يا سند شي بيان القرآن فأخبر تعالى تبارك وتعالى أن القرآن من علم sai Allah ya bada labarin cewa Qur'ani yana daga cikin ilimin sa wa qala azza wa jalla wa lan tarda anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwa al-huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nasir hada min al-'ilmi 'an al-Qur'an wurin da ya gabata jiya وقال عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين فالقرآن من علم الله عز وجل يتي وفي هذه الآيات دليل akwai dalili cikin wannan aya karara ala anna allazi ja'ahu sallallahu alaihi wa sallama min al-ilm huwa al-qur'an li qawlihi azza wa jalla wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka min al-ilm yace wa qad ruwiya an ghairi wahidin mimman madha min salafina rahimahumullah annahum kanu yaquluna al-qur'anu kalamullahi azza wa jalla an ruwaito daga malamai da dama na magabata ba mutum ɗaya ba cewa qur'ani maganar Allah ne wa laysa bi makhluqin ba halitta ne shi ba wa huwa allazi azhabu ilai yace shine abinda na tafi akan shi tariqa ta magabata kaga yace min salafina walastu bi sahibi kalamin wala ara al kalam fi shay'in min hada ni ba ahlul kalam nake cikin su ba ba na ganin halaccin kafa hujja da ra'ayoyi da kawanin na ahlul kalam a cikin abin da ya shafi aqida illa ma kana fi kitabillahi azza wa jalla sai fa abin da yake cikin littafin Allah aw fi hadithin an anin nabi sallallahu alaihi wa sallam aw an ashabihi na fahimtar aya ko hadisi aw an tabi'ina ko abin da aka ruwaito daga tabi'ai na ra'ayin wato na fassarar aya ko hadisi da mahanga ta sahabbai fa amma ghairu zalika abinda ba wannan ba fa innal kalama fihi ghairu mahmud to magana a cikin shi ba abin yabo ne ahlul asali ke asali kawai wa inni as'alu Allah azza wa jalla an yutila baqa'a amiril mu'minina yace ina roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya ja zamanin amirul mu'minina wa an yusabbitahu ya ƙara tabbatar da shi wa an yumiddahu minhu bi'auna ya ƙara ƙarfafa shi da taimakonsa innahu ala kulli shay'in qadirun akhirul hisab wannan shine karshen risala da wannan risala wato ainihin salih ma ya ambace ta a cikin masailu abi salih dan uwan abdullahi da riwayar shi abu nu'aym ya kawo ta cikin hilya da sanadin shi zuwa ga abdullah kuma ya kawo ta zuwa ga salih din kuma waccan ta fi tsawo ma akan wannan akwai ikhtisar yace wa haddathani abi an bashir magana je zahabi ko wannan ba yace isnadu haka shamsi ko fil wuduhi kenan ba wani kura cikin isnadin ta tabbata kenan tabbatuwar rana a tararin samaniya يتي حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني بن, و... بن صالح عن العلاء بن الحارث عن يزيد بن أرطعة عن جبير بن نفير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن قال أبي كذا قال عبد الرحمن يتهاك عبد الرحمن بن مهدي يأينهم وترويتوشي وأن إسنادي مرسلين ومن جبير بن نفير ابن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي ثقة جليل مخضرم فصحابي ne shi babban tabi'i ne na cikin tabaka ta biyu amma wali abihi suhba baban shi shi sahabi ne baban shi sahabi ne ana cewa shi ya zo Madina zamanin Sayyidina Umar ya rasu shekara ta 80 au ba'da hadi yasir yace Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri ya bashi labari daga Abu Rabi ya bashi labari daga Abu da shi da Abu Rabi az-Zahrani makaruna daga Hammad ibn Zaid daga Ayyub as-Sakhtiyani daga Ibn Abi Mulaika Abdullah ibn Abi Mulaika shi kana Ikrimah ibn Abi Jahl ya'khudhu al-mushaf Ikrimah ibn Abi Jahl hada yukhrij al-hayya min al-mayyit sahabun annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda suke mu'allafatu qulubihim mu'allafatu qulubuhum a lokacin fathu makka to ikrima yakan ka dauki alqur'ani fa yad'uhu ala wajhihi ya daura shi a fuskar shi in tabligh suna hujja da wannan gurin sun bata qur'ani wa yaqulu kalamu rabbi shi maganar ubangiji na kalamu rabbi azza wa jalla قال عبيد الله القواريرية وفي كتابي يعني عن حماد أنسخة تندسني إملائي أكمس كتاب ربي عز وجل أكا أينهم واتو يكاوش قال عبيد الله فذكرته لبعض أصحابنا دينا أنبتي وأن النسخة تاوى نقيام وندق تكن أبو كنان كراتم فقال كان كان حماد يقولهما جميعا دك حماد ينافلا ko ya ce kalamu rabbi ko ya ce kitabu rabbi kenan kalam din shi ma ya tabbata cikin wannan isnad wa qala abu rabi kitabu rabbi kitabu rabbi azza wa jalla shi a riwaya shi ya kawo kitabu rabbi kawai ma shi ma dai asar ne wanda yake mursal asar ne mursal ibn abi mulaika bai hadu da ikrima ibn abi jahal kenan munqati ikrima yayi shahada a yakin yarmouk zamanin abubakar ne siddiq kaga mutaqaddim alwafa na'am yace haddathani abi rahimahullah haddathana jarir an mansur ibn al-mu'tamir an hilal ibn yasaf an farwat an farwat ibn nawfal al-ashja'i انه قال كنت جارا لخباب فخرجنا يوما من المسجد وهو اخذ بيدي فقال يا هناء تقرب الى الله عز وجل ما استطعت فانك لن تتقرب اليه بشيء احب اليه من من كلامه يعني القران ذكره بدون اسناد ابن ابي شيبه حدثنا عبيده بن حميد wato shi ta hanyar Ubaida ibn Humaydin ya samu wannan ainihin wato hadisi wanda shi ma yana cikin musannaf ɗin shi ce wa haddathana suraidun an karanta ko qala haddathana abu hafs al-abbar jami'an حدث سريج قال حدثنا أبو حفص الأبار جميعا عن منصور عن هلال عن فروة عن خباب معنا لدي إسنادي متن يقولان وأن يزود معنى شكي أن اللفظ أو كي بنبنتي سيدي معنى تيشي أبو الربيع الزهراني دق فليح بن سليمان فيه ضعف دق ابن شهاب الزهري دق عروة بن الزبير دق سعيد بن المسيب دق علقمة بن وقاص الليثي دقما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة دكا صدق عائشة رضي الله تعالى عنه عنها وأرضاها كنن دق عروة دق سعيد دق علقمة دق عبيد الله دكا دق عائشة قالت والله ما ظننت أنه ينزل في في شأني وحي يتلى ban taɓa tsammanin cewa za a saukar da wahayi game da lamarina ba ta karanta shi ana samun lada har duniya ta nari ta ce wa ana ahqaru fi nafsi min an yatakallama Allah min an yatakallama Allah bil Qur'ani fi amri ta ce ni ina raina kaina kwarai ina ganin ban kai ba a ce Allah yayi magana a cikin alqur'ani a kaina فذكر حديث الإفك ينبت حديث الإفك وأن وأن اللفظ يزد في البخاري ومسلم تتي أن يتكلم الله الشاهد كين أنا عائشة تنا أمان سوى بتكي ولا متأين hagware ya zama kai kana ganin baka kai komi ba amma gurin Allah kai wani ne akan ka dinga daga Allah ka fada ashe kai ahqaru min janahil ba'uda a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ita ba a san alfahari ka baya alfahari kaskanta kai amma an kai tawazu'u annabi sallallahu alaihi wasallam yace tawazu'u bai kara ma bawa komi la rafa'ahu Allah man ta ma tawaza ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah yadda wasu suna tawazu'u lil mali ko yatawazu'una lil mali wala yatawazu'una lillahi sun je gurin da za a samu dukiya ne sun iya tamalluki sun iya kankan da kai sun iya taƙwarƙwashewa don a samu abin duniya la takhba'anna li makhluqin ala tama'in fa inna dhaka minka an-naqs fi ad-din wastarjiq Allah mimma fi khaza'inihi fa inna rizqaka bayna al-kafi wan-nun sun yi gyara suka ce ba'da al-kafi wan-nun gane ko to wannan kenan haka na Aisha tace ba ta yi tsammanin shi yasa Allah ya ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum inda ya ƙara darajar na Aisha Allah ya ta zubo ayoyi mala yana ta jan kunne yana kashe ni har aka gano ma cewa duk wanda ya yadda da wannan ƙaryan ma arne ne inda Allah ta'ala ce in dai ku mu'minai ne ka ku ƙara an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minina kabi iyad ya ce yana nuna duk wanda bai yarda da tuban da tsarkakan na Aisha ba to arne ne tunda Allah ya alakanta imani da rashin yarda da wannan firya Abu Ma'mar ce daga Sufyan al-Ma'mari daga Ma'marin daga Az-Zuhri daga Sa'id ibn al-Musayyib daga da Urwa da Ubaydullah da Alqama daga Aisha radiyallahu anha حين قال لها أهل الإفك ما قالوا ما شعرت أن الله عز وجل يتكلم في بوحي ban yi tsammanin ban san Allah zai yi magana da wahayi akan tsarkakin amma tana da yakinin Allah zai kubutar da ita amma ta ce ta yi tsammanin mafarki ne annabi zai gani inda shi mafarkin shi gaskiya ne ru'yal anbiya sidq wa haqq wa wahyi ta ce yayi ga wahayi kuma a ɗakinta akan gadanta a gidan mahaifiyarta wahayin ya sauka annabi na nan ga abubakar ga mahaifiyarta ga wata mata ta zo suna ta rusa kuka ga abin da ya faru ga abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki ga ya mun gaskiya ga kun ci almamti bi dhanbin in akwai wani abu makamancin haka shi ba baya zargin ta fa annabi sallallahu alaihi wasallam ko da wasa ai da yazo masallaci ce waye waye zai taimake ni akan mutumin da yake azani fi ahli ya cutar da ni game da iyalaina ya yi zargin mutumin da ban san komi a kan shi ba sai alkhairi yana nufin wa safwan ibn mu'attal atulai aga mai annabi ya san ƙarya ce amma yana jiran ya ji me zai ne Allah zai fara Allah ya rike wahayin wata daya li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana sannan sai wahayi ya sauka ina fata an gano wanda wannan shi ma lafazin ya tabbata cikin musannaf na abdurrazzaq ibn rahuya shi ma da tabarani da sauransu amma cikin isnadin al-musannif akwai abu sufyan al-ma'mari qasim ibn muhammad ibn humayd wanda jidda al-hafiz ya ce saduqun amma ad-darimi ya nakalto daga ibn ma'in takdhibahu ce makaryaci amma dai wato ainihin yughni anhu الطريق الآخر لقى أبو معمر لقى سريد ابن النعمان يتي عبد الرحمن ابن أبي الزناد يا باش لاباري لقى بابنش أبو الزناد عبد الله بن ذكوان لقى عروة ابن الزبير لقى نيار ابن المكرم لقى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصديق الأكبر يتي خاطر قوما من أهل مكة قلنا أبو بكر ya yi mukhatara to ba daɗi a ce caca ko kuma a lokacin ba a haramta ta ba in ya tabbata isnadin ya akwai ta cewa a kan shi na? ba ji ba na? lam ya ƙara na'am an karanta shi? to barin karanta na kamun kaɗan da na قال حدثني أبو معمر عن سريد بن النعمان قال حدثني عبد الرحمن بن الزناد ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم أن أبا بكر رضي الله عنه خاطر قوما من أهل مكة على أن الروم تغلب فارسا فغلبت الروم فنزلت الإسلام غلبت الروم فأتى قريشا فقرأها عليهم فقالوا كلامك هذا كلامك هذا أم كلام صاحبي فقال ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله عز وجل yace abubakar ne siddiq radiyallahu an yayi gata bashi a gata yayi gata da wasu mutane daga cikin mutanen makka daga wasu quraish kenan kan cewa za a yi yaki da roma da farisa kuma rum za ta ci nasara tunda rum ahlul kitab ne farisawa kuma masu bautar wuta ne da bautar rana kaga da su da quraishawa an haɗe duka suna bautar makhluk su kuma waɗannan suna da littafi suna da annabawan da suke jingina kansu zuwa gare su to idan ta kwaɗe tsakanin ba majushe da tsakanin ba ma guje da ahlul kitabi musulmi ya fi goyon bayan ahlul kitabi haka idan idan ta kai ta kawo tsakanin shi'a da yahudu wani lokacin sai mu fi goyon bayan yahudun ma to da su yan shi'a farisawa ne farisawa ne masu bautar wuta ne asalinsu an gane ku yau sai dai ba su kubuta ba daga kalalib na yahudawa akwai tarkuna na yahudawa da suka musu suka anta ya ciki suka faffana daga sun haɗe da yahudu min nahiya sun haɗe da nasara min nahiya sun haɗe da majusawa min nahiya sun haɗe da ainihin farisawa daga wani ɓangare su wato mazbala ce ta duk wani nau'i na kafirci kullu da'in lahum da'u an gane wannan so da sai musulmai suka fi son Roma ta ci nasara inda su ahlul kitabi akan Faris fa ghalabatir Rum sai Rum din kuma ta ci nasara Allah ya saukar da suratul Rum alif lam mim ghulibatir Rum an ci nasara akan Rum bi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun Allah ya ce kuma daga baya za a ƙara gwabzawa kuma Rumawa su ci nasara kuma haka aka yi har wutar da suke bauta da rumawa suka suka suka ainihin wato bude ta fa ata quraishan bakar yazo gurin quraish fa qara'aha alaihim ya karanta musu fa qalu kalamuka hadha am kalamu sahibika wannan zancen ka ne ko zancen mutumin ka karya suke sun san ba zancen mutum bane sun san qur'ani ba zancen mutum bane qala laysa bi kalami wala kalami sahibi ولكنه كلام الله عز وجل ina zancen Allah ne maganar Allah ne mai girma da ɗaukaka wasu malamai sun hassana ko inganta wannan riwaya bi turuqiha wa shawahidi hal kathira al-baihaqi cikin as-sifat ibn khuzaimah cikin at-tauhid ibn battah cikin al-ibana mubakkar al-isma'ili cikin mu'jam ash-shuyukh ibn nu'aym cikin ma'rifatu as-sahaba da sauransu har su tirmidhi da su at-tabarani sun fitar da wannan hadisai wanda in aka hada hanyoyin shi suna cewa zai zama hasan ko sahih قال حدثني أبو معمر قال حدثني جرير عن ليث عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هذا القرآن كلام الله عز وجل فلا أعرفن ما أطفتموه على أهوائكم سيدنا عمر رضي الله عنه يكي cewa lalle wannan alqur'anin maganar Allah ce fala a'rifanna ni ban san ma ataftumuhu ala ahwa'ikum abinda kuka rataya ma zukatanku na soye soyen ranta da kuke ainihin wato bin su a cikin alqur'ani mai girma ba wannan asar asar din shi ma majmu'un bi turuqi ad-darimi ya fitar da shi cikin sunan musannif ya fitar da shi wato ainihin a cikin wannan hadisi a cikin wannan littafi al'ajurri ya fitar da shi da sauransu amma dai akwai lais ibn abi sulaim a cikin isnadin lais an salama ibn abi sulaim ne ba ibn sa'ad قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عبد الله بن هانئ سنن شيافتو قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن كلام الله عز وجل حسن لغيره قال حدثني محمد بن إسحاق الساغاني قال حدثنا علاء بن عمرو الحنفي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال القرآن القرآن كلام الله عز وجل فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله عز وجل مسروق ابن الأجدع عن عبد الله وابن مسعود duk alkur'ani maganar Allah ne duk wanda ya ture wani abu na alkur'ani ya ce ya rike wannan ya bar wannan to kamar ya karyata Allah ne subhanahu wata'ala kamar ya kore samuwar Allah ko kuma bautar Allah ne subhanahu wa ta'ala duk da cewa wannan isnadin da'ifi ne da ajali mujalidin jarji ibn sa'id da'if bidun imtira yace haddathani abu ma'mar qala haddathana abu muawiyah عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال عن عبد الله أنه قال إن أحسن الكلام كلام الله عز وجل ما في كاوم مغنى إتشي مغنى الله سبحانه وتعالى بجرم ربك هو أثر صحيح عند النسائي والبيهقي واللالكائي وغيرهم وأخرجه البخاري بهذا اللفظ إن أحسن الحديث كتاب الله مدد كلام قال وحدثت عن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسن الكلام كلام الله عز وجل شما ونن هنيا ابن بطة ما تاكاوش أما لإسناد ضعيف أقول عطاء بن السائب وان ليكي يتم اختلافي na'am ana ga mu juya karatun wadannan tsawo